وَأَغْنَيْنَاكُمْ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa yada fuskokinmu a wannan a safiya ta juma'a a yau muna uku ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wadda muke gabatarwa a cikin suratul baqara jiya mun tsaya kan aya ta 185 fadin Allah ta'ala shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu waman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يو إن شاء الله تعالى زام تاشي أباركم آية تدري دتمانين دشيدة إن شاء الله Allah tabaraka wa ta'ala ya mana jagoranci cin abin da zamu karanta Allah ya albarkaci rayuwar mu ya samu karanta daidai ya ba mu ikon fahimtar daidai da kuma aiki da shi zamu tashi kan aya ta 186 insha Allah نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فاستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون malamai suna cewa wannan ayar dangane da abin da ya shafi sababi ko dalilin da ya sa Allah ya saukar da ita akwai maganganu guda biyar na farko cewa wani balarabin ƙauye ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a ƙaribin rabbuna fanunaji an ba'idun fanunadi shin ubangijinmu yana kusa da mu ne mu yi ganawa ta sirri da shi ko yana nesa da mu ne mu kwala masa kira fa nazalat hadhihi al-aya sai wannan ayan ta sauka Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni idan bayina suka tambaye ka game da ni to fa inni qarib ina kusa da su ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni daga kai wannan balarabin kauye da ke tambaya shin ubangiji na kusa ka gana ta sirri da shi ko yana nesa ka kwala masa kira Allah ya ce to ina kusa da kai ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira lokacin da ya kira ni magana ta biyu ita ce maganan da Abu Salih ya rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi ya ce anna yahudal madinati qalu yahudawan garin madina su ne suka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya muhammad suka ce ya muhammadu kaifa yasma'u rabbuna du'a'ana yaya ubangijinmu zai ji addu'anmu in mun roƙe shi yaya Allah zai ji kiranmu wa anta taz'umu anna bainana wa bainas sama'i masiratu khamsata mi'a mi'ata 'am bayan kuma kai kare ya cewa wai tsakanin munan inda muke a duniya zuwa sama ta ɗaya akwai tafiyar shekara wato ainihin dubu ɗari biyar ko akwai tafiyar shekara ɗari biyar ka ce tsakaninmu da Allah da sama ta ɗaya akwai tafiya tazaran ya kai shekara ɗari biyar to in mun roƙi Allah ta ya zai ji in mun yi addu'a ta ya zai ji ga wannan tazaran fa nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da wannan ayan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an magana ta uku maganar Imam Aba yace annahum qalu su sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzon Allah law na'lam ayya sa'atin ahabba ila Allah an nad'u fiha du'awana ina ma a ce da ma mun sani mana wani lokaci ne ya fi soyuwa a wajen Allah mu roƙi Allah da mun roƙi Allah bukatunmu a wannan lokacin faɗa mana yaushe ya kamata mu roƙi Allah sai Allah ya saukar da ayan nan ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ce da su duk lokacin da suka so su roƙe ni ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira in ya kira ni a koyaushe saboda haka su kira a koyaushe magana ta hudu magana imamu hassanul basari ya ce anna ashabun anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lahu sabon manzo Allah suka ce da shi aina Allah ina Allah yake sai Allah ya saukar da wannan aya ya ce in bayina sun tambaye ka game da ni to ka ce wato ainihin ina kusa da su magana ta biyar shi ne maganar al-imamu muqatil da ya ce annahu lamma حرم في الصوم الأول على المسلمين بعد النوم الأكل والجماع أكرم فرقو أن حرم تاو مسلمين إن أكفار أزمي تدوان دي بچي aka sha ruwa kai bacci to shikenan kayi bankwana da cin abinci kayi bankwana da wato ainihin iyali sai kuma gobe in an sha ruwa ba suhur sai washe gari idan an sha ruwa akala rajulun minhum ba'da annama to wani bai samu abincin da zai ci ba bacci ya dauke shi sai bayan ya farka ya ga abinci sai kuma ya ci abinci wa waqa'a rajulun minhum ba'da annama wani kuma ya sadu da matarsa bayan yayi bacci ya tashi fasa'alu sai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa taubatu mimma amin suka ce wannan aikin da muka yi yaya za mu tuba ta yaya za mu tuba Allah ya karba tuban mu to sai Allah ya saukar da wannan ayan ya ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni to ka ce ina kusa da su to muhalli shahid anan ko ma wanne ne daga cikin waɗannan sabuban ya zama sababin nuzul na wannan ayar abinda ayar take kunshe da shi shine Allah maɗaukakin sarki yana kusa da bayinsa a duk lokacin da bayin suka kira shi suka roƙe shi Allah ya yi alkawarin zai amsa musu yasa ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni shin ina kusa da su ne to ka gaya musu inni qarib lallai ni din ina kusa da su ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira in ya kira ni to anan ya kamata mu fahimci menene wani irin kusanci ne yake tsakanin Allah da bayinsa da Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni to ina kusa da su Allah maɗaukakin sarki ya daidaita akan al'arshi al'arshi kuma kowa ya san al'arshin Allah yana saman bakwai wanda kuma wannan ko shakka babu akan cewa Allah subhanahu wata'ala yana sama wannan babu kokonto babu shakka a ciki babu wanda ke jayayya da wannan sai mulhidi ko kuma ɗan bid'a ko zindiki amma duk musulmi mumini ahlus sunna to yana gamsuwa da aƙidar cewa Allah yana sama domin Allah shi ya ambata a ayoyi birjik a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ambata a hadisai masu tarin yawa cewa Allah madaukakin sarki yana sama to kusancin da Allah yake da shi zuwa ga bayinsa kusanci ne ma'anawi ba kusanci ne hissi ba kusanci hissi shine gangan jiki da gangan jiki su zama a kusa ta wannan ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah ya ɗaukaka game da wannan a ce yana gogan jiki tsakaninsa da bayansa Allah ya ɗaukaka Allah ya ɗaukaka da haka amma kusanci ne na ma'anawi shine duk lokacin da suka buƙaci taimakonsa suka kira shi to Allah yana kusa da su wannan shi yasa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai aika annabi Musa da annabi Harun zuwa wajen Fir'auna su masa wa'azi suka ce rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yabgha suka ce Allah muna tsoron Fir'auna fa zai iya wuce iyaka akan mu ko yi mana ba daidai ba Allah sai ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara sai Allah ya ce kada ku ji tsoro in dai Fir'auna ne kar ku ji tsoron sa me yasa Allah ya ce innani ma'akuma saboda ni Allah ina tare da ku to wani zai ce Allah za ka raka mu muje ne ya ce a'a asma'u ina ji wa'ara ina gani da kashe tarayyan da nake yi da ku ba tarayya ne na mu tafi wajen fir'auna tare ba tarayya ne na kukuje ni kuma ina ji ina ganin duk abin da yake faruwa ba wanda isa ya taba ku shi yasa ai da aka tura annabi Musa ya ce to ya Allah ga uzurina ina da wani laifi a wajen su na kashe musu dan uwa sannan ɗan uwana Harunu hu afsahu minni lisanan zai fi zai fi ni iya isar da sako fa arsilhu ma iya ridi an yusaddiquni ka tura shi ya zo tare da ni idan nayi magana ya gaskata ni inni akhafu an yukadhibun ina tsoron kansa karyata ni sai Allah ya ce min sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasluna ilaykuma zan karfafi dantsanka da ɗan uwanka haɗa ka da ɗan uwanka ku tafi tare sannan zan ba ku hujja mai ƙarfi da kuma wani iko ta yadda ba za su iya isa inda kuke ba ba wanda isa ya taɓa ku a cikinsu bi ayatina antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun da ayoyinmu da ku da waɗanda suka bi ku ku ne za ku yi galaba ku ne za ku yi nasara kaga Allah sai nuna musu tarayyan da yake yi da su shine ne yana ji yana gani ba zai bari a cutar da su ba in ma wani yayi yunkurin taba su to Allah zai ɗaukan musu mataki a kai muna fahimta ku saboda haka da Allah ya ce ina kusa da bayina to wannan ba yana nufin cewa Allah yana ko ina bane ba yana nufin cewa Allah yana tare da bayinsa a nan duniya bane ba haka bane Allah yana sama da zatinsa amma iliminsa yana ko ina jinsa da ganinsa yana ko'ina domin shi Allah subhanahu wa ta'ala yana sane da duk abin da ake yi a bayyane da wanda ake yi a ɓoye wannan aƙida ce Allah yana ji yana gani kuma kamar tambayin da yahudawa suka yi suka ce to ka ce tsakaninmu da sama akwai tafiyan shekara 500 to ya zamu yin Allah ya muka roki Allah ta ina zai ji kaga wannan su sun kamanta Allah da mutum ne domin kai dan adam kai ne in aka yi nisa kai nisa daga inda ake magana jin da yake raguwa kai ne in kai nisa daga inda abu yake ganin ka yake raguwa Mm. yanzu misali daga nan bauchi ka daga idonka ka gani za ka hango kaduna daga nan na yasa ba za ka hango kaduna daga nan ba ba ta yi nisa ba idanka ne yake da matsala idanka ne akwai ta waya a yanzu tazaran da ke tsakanin bauchi da kaduna da kuma tazaran da ke tsakanin kaduna da saman bakwai wanne ya fi yawa daga kaduna zuwa saman bakwai to me yasa Allah yake ganin kaduna daga saman bakwai saboda shi ganin Allah kiliya ne bayi da tawaya kai kuma ganinka ne yake da na ƙasa shi yasa in abu yayi nisa sai ganinka ya ragu daka abun rashin ganin ba daga nisan bane daga matsalan idanka ne ba zan ko mun gane ba daga matsalar idonka ne a yanzu misali idan ka samu yaro dan shekara bakwai wanda idonsa yake kiliya wataƙil ya tsaya a nan bakin masallacin nan zai hangi wani a bakin titi yana ganin shi zai ce gawa ne idan ka samu dattijo dan shekara tamanin daga nesa bai san waye yake tawa ba kaga ashe ya aka yi wannan yaron yake iya hangen wancan daga titi har ya gane shi shi kuma wannan dattijon ya kasa saboda ganin dattijon ne ya ragu kaifin ganin ya ragu shi kuma yanzu yake asalin marhalan ganinsa da kyau to saboda haka kaga ba za ka kamanta Allah da bayi ba saboda shi dan adam nisa yana rage masa ji kusanci yana ƙara masa ji kamar yadda duhu na rage maka gani haske yana ƙara maka gani amma shi Allah ba wani abin da yake karuwa na ganinsa don haske ya karu ba abin da yake karuwa na jinsa don kusanci ya karu sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar da wanda ya buya cikin dare yayi da wanda ya fito yini yayi da wanda duk Allah ya ce duka ɗaya ne a wajen Allah sai sa Abdullahi dan Abbas ya ce Yahudawa sun kasance suna zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda suka zagi annabi sai mala'ika jibril ya zo ya gaya musa da wane da wane da wane sun zage ka sai suka ce to yanzu abin da za a yi shine idan za a zage shi a yi ƙasa ƙasa da murya saboda kar Allah sai ji ballanta na ya gaya mai a ce suna faɗin haka sai Allah ya saukar da aya wa asirru qaulakum aw jaharu bi innahu alimun bi zati sudur Allah ya ce in kun ga dama in kun tashi magana ku bayyana ta a fili in kun ga dama ku ɓoye ta ba ma maganin da aka yi ƙasa-ƙasa ba a'a innahu alimun bi zati sudur wacce take zuciya bata fito ba ma Allah ya santa ba maganin wacce aka yi ta ƙasa-ƙasa ba ai ta kanta ma fito to wacce take zuciya bata riga ta fito ba Allah ya santa ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur Allah ya san ha'incin idanu ya kuma san abin da zukata suke boyewa na alheri ko na sharri saboda haka Allah yana kusa da bayinsa ne da iliminsa ba yana kusa da bayinsa bane da zatinsa sannan Allah ya ce ujibu da'awata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira duk lokacin da ya kira ni duk sanda ka roki Allah to Allah ya ce yayi alƙawari zai amsa maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad annabi yake cewa ma min muslimin da Allah ta'ala bi da'awatin laysa fiha qatu'a qati'atu rahimin wala ithmun babu wani mutum musulmi da zai roƙi Allah wata bukata da a cikin wannan bukatar ba yanke zumunci babu sabon Allah bai roƙi Allah ya ce Allah ka bani kuɗi don in yi wulaƙanci makawunnai na ba bai roƙi Allah ya ce Allah ka bani kuɗi domin in raba zumunci tsakanin ya da wane wane da wane ba ko ya roƙi sabon Allah Allah ka bani kuɗi in gina gidan club Allah ka bani kuɗi in yi kaza in yi kaza mara kyau manzo Allah ya ce illa a'tahu Allah biha ihda thalathi khisal face duk abin da ka roka a wajen Allah in dai babu sabon Allah a ciki babu kuma yanke zumunta a ciki to Allah zai baka ɗayan cikin uku imma an yu'ajjila lahu da'awatahu ko dai ya gaggauta maka bukatarka lokacin da ka roƙa a baka wa imma an yaddakhira halahu fil akhirah ko kuma Allah ya ajiye maka addu'ar sai an je lahira sai a baka wani abu a madadin abin da ka roƙa ko a toshe maka wata bala'i a wani bala'i ko ta masifar lahira mai girma madadin a baka abin da ka roƙa a duniya wa imma an yadfa anhu min as-su'i mithlaha ko kuma Allah ya tunkuɗe maka wata masifa kwatankwacin wannan addu'ar da kai ba mamaki cewa kai Allah ka bani miliyan biyu to Allah ya sani kuma da alawul mahfuz dinsa a kaddaransa za ka yi hatsari ka karya kashin baya ka karya ka karya kafafuwa guda biyu kudin aikin ka yana bukatar miliyan biyar to yan baka miliyan biyu kuma aka, aka karya ka kaga ana ana neman miliyan biyar kaga ga wahala ga kuma bashi zai biyo baya to Allah cikin hikimarsa maimakon ya baka miliyan biyu aka karya ka to sai a fasa karyawa sai kuma ana kan miliyan biyu sai ka zauna lafiya wannan wannan iko Allah kenan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaruddu alqada'a illa du'a ba abin da ke tunkuɗe kaddara da an rubuta kaza dai faru a fasa in ba addu'a ba laka sai manzo Allah ya ce alaikum ibadallahi biddu'a bayin Allah ku rike addu'a ayi addu'a jama'a ujibu da'watad da'i idza ta'an Allah ya ce duk wanda ya kira ni wallahi zan amsa masa kiransa to anan ya kamata mu fahimci wani abu duk sanda aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya idan Allah ya tashi ba da amsa zaka ga ya sa annabi a tsakiya amma nan sai ya cire shi misali duk inda da a ce yas'alunaka an shahril harami kitalin fi sai a ce kul suna tambayinka Allah sai ya ce to kace musu yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul ga sunan tambayoyi da yawa amma da aka zo nan wajen addu'a maimakon a ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa qul inni qarib sai aka ce da fa qul din Allah sai ya ce in bayina suka tambaye ka game da ni to ina kusa da su domin a nuna maka cewa babu wani wanda ya kai matsayin da zai shiga tsakiya tsakanin bawa da Allah ba wani wanda za a sa shi a tsakiya tsakanin bawa da ubangiji channel tsakanin bawa da Allah direct ne kawai ba ta fluctuating wannan network din kullun clear take in kaga baka samu wato wallahi baka kira bane baka roki Allah bane haka ba ba wani wanda ake sanya shi ya zama wasiba tsakanin Allah da bawansa babu babu domin wannan shi kanshi shirka ne kuma kafirci ne domin Allah ya faɗa mana yace wallazina takhazu min dunihi awliya amana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa waɗanda suka riki wasu ababen bauta koma bayan Allah cewa suke yi wai bautan da muke musu nan ba nasu bane so muke mu bauta ma Allah ta hanyar su su matsar da mu kusa da Allah bautar ta Allah ce amma su za mu mika ma sai su mika ma Allah kaga wannan shirka ce har wani ya ce to ai ko wajen gwamna zaka je ko wajen shugaban kasa yana bukatan protocol laka wajen Allah ma sai gabi protocol a wannan kuskure ne domin shi gwamna yanzu idan kana tsaye a bakin kofar ofis dinsa bai san da zuwan ka ba ya san waye a waje bai san waye a waje ba sannan idan aka tara mutane mutum ɗari a kofar ofis din gwamna mai yiwa zai zo ya zauna bai iya ganin su duka ba ba mamaki ma cikin mutum 100 da za su kawo takarda tun daga faran karan farko da a zartara 50 in an ƙara gaba a sake zubar da 30 in an matsa gaba a watakila cikin mutum 100 da suka zo bai wuce a ga mutum uku ba saboda shi gwamna na ƙasashe ne tauyayye ne yana da na ƙasa min kulli wajihi ta kowace fuska shi gwamna a na ƙashe yake amma shi Allah maɗaukakin sarki bayi da wannan na ƙasar ko kaɗan rabbul izzati wal jabarut haka duk sanda ka roki Allah kan ka roka ma an san me damuwarka saboda ka ba a sa wani a tsakiya tsakanin bawa da ubangiji domin wannan yana daga cikin nawaqidul islam abubuwan da ke warware musulunci kamar yadda Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo a cikin nawaqidul islam man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ida yad'uhum duk wanda ya sanya tsakanin shi da Allah akwai wasu tsaka-tsaki wanda yake roƙon su kuma bayan Allah to wannan ya warware musuluncinsa wannan ya waro da musulunci shi daka in za a yi addu'a Allah ake roƙo kai tsaye ba a roƙon kowa in ba Allah ba shi za ka roka kai tsaye Allah kuma zai ji kuma zai amsa maka kamar yadda ya alkawari wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yace ku roke ni in kun roke ni Allah ya ce wallahi nayi alkawari ni zan amsa muku sannan a wannan gabar kamar da Sheikh Uthaymeen ya fakawa a tafsirin sai ce za mu fahimci irin yadda Allah yake da tausayi ga bayinsa ta yadda ya ce wa idza sa'alaka ibadi in bayina suka tambaye ka game da ni sai jingina bayan zuwa gare shi domin ana so zuciyarka ta samu nutsuwa da tabbatuwa da yaƙini cewa in ka roki Allah Allah zai amsa maka shi yasa Allah ya ce kai din bawana ne in ka roke ni zan amsa maka subhanahu wata'ala da kai ce ujibu da'wata da'i idza da'an duk sanda mai kira ya kira ni wallahi Allah ya ce zan amsa masa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimu lallai ubangijinku mai girma da ɗaukaka yana da kunya Allah yana da karamci yastahayi min abdihi almu'min idza rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatay Allah yana kunyar bawansa mumini ya daga hannu ya ce Allah gani ka bani ya dawo da hannun ba tare da an amsa masa ba duk wanda ya daga hannunsa to baya juyar da hannun aka sai an diga masa wani abu a hannu ko dai a ce ga abin da ka roka je ka ko kuma a ce a'a ba za a baka yanzu ba sai an haɗu a lahira ko kuma a ce akwai wata masifan da ke zuwa maka an tare maka ita madadin abin da ka roka la haula wala quwwata illa billah saboda haka jama'a ayi addu'a to sai dai addu'a yana bukatan wasu sharuɗa da ya kamata mu kiyaye su mafi girma shine at-ta'atu lillahi azza wa jal ka zama mai yi ma Allah biyayya kullun cikin yi ma Allah biyayya wannan shine ma'anan ta'arruf ila Allah fi al-raha ya'rifka fi shidda manzo Allah yace ka nuna kai na Allah ne sanda kake cikin walwala to in ka shiga cikin matsatsi Allah sai ya nuna kai na shi dan shi Allah ba ofis din kwana-kwana bane ba sai masifa ta faru ake koma wajen Allah ba ana roƙon Allah ne tun lokacin da ake cikin wato daɗi duniya tana garawa yanda ya dace to lokacin ake roƙon Allah ake wato ainihin komawa zuwa ga Allah to in ka shiga cikin matsi ka roƙi Allah to Allah sai ya amsa maka Allah sai ya amsa maka mu duba mu ga yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin annabi zakariya da ya ce wa zakariya ibnada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisi annabi zakariya lokacin da ya roki ubangijinsa yace Allah kada ka banni ni kadai ba tare da ka bani da ba kuma kai ne mafi alherin masu masu gado sai Allah yace fastajabna lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya muka azulta shi da da annabi yahya alaihi salatu wassalam wa aslahna lahu zauja matarsa mahaifanta da baya daukan da Allah ya ce muka gyara mata mahaifar me yasa sai Allah ya ce innahum karu saboda su din sun kasance tuntuni tunkan a iso wannan matakin da suke addu'a yusari'una fil khairat duk sanda aka zo magana aikin alheri suna gaba gaba wa yad'una na raghaban wa rahaba suna roƙon mu wato ainihin cikin kwaɗayi da kuma tsoron azabar mu tuntuni ba su wasa da aikin alheri shi yasa suna roƙon Allah sai Allah ya amsa musu suna roƙon Allah sai Allah ya amsa musu shi yasa zamu ji malam da yake jan musalla da ya karanta waɗannan ayoyi yana kuka eh saboda akwai abin ɗaukan izina sosai a ciki na farko kaga su annabawan sun gamsu cewa ba inda ake roƙon biyan bukata in ba wajen Allah ba shi yasa dukansu mun ji annabi zakariya mun ji annabi yunusa da ya shiga cikin matsi mun ji annabi ayyuba da ya da ya gamu da rashin lafiya shekara da shekaru amma duk da aka bai sare ba ya roki Allah ya ce anni massani yadhullu wa anta arhamur rahimin Allah cuta ta shafe ni kuma wato wani ladabi game da game da ubangiji a wajen annabawa maimakon ya ce Allah ka sa mun cuta sai ce Allah cuta ta shafe ni wa anta arhamur rahimin kai kuma kai ne mafi jin kan masu jin kai wato wajen cutar sai ya kore ma Allah su wajen jin kai sai ya tabbatar ma Allah shi yasa ai annabi Ibrahim ma da yazo yace allazi khalaqani fa huwa yahdin Allah shi ne ya halice ni shi ne zai shirye da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin Allah shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni maimakon ya ce wa idza amradani in ya samu rashin lafiya sai ce wa idza maridtu in nayi rashin lafiya maimakon ya ce in ya samu rashin lafiya sai ce idan nayi rashin lafiya to fa huwa yashfi shi ne zai bani lafiya to amma rashin lafiyan wa ke kaddarawa Allah ne ke kaddara rashin lafiyar to amma saboda ladabi ma ubangiji sai ce in nayi rashin lafiya to wajen bada lafiyan kuma sai jingina ma Allah amma wajen rashin lafiyar sai ya ture ma Allah subhanahu wataala to kaga gamsuwa da annabawan suka yi cewa fa ba wanda ake roƙa ya amsa bukatu in ba Allah ba wannan shine abin da ake so a wajen kowane musulmi shine abin da ake bukata a wajen kowane musulmi ka duba dai annabi Yunus irin yanayin da ya shiga da irin matsin da ya shiga kifi ya haɗe shi ya kai shi can ƙasan teku ya je ya kwanta kaga wannan ƙarshen duhu da masifan duniya kenan duk yadda kanka yi mulki ai bai kai wannan ba bai kai wannan ba amma Allah ya ce wa zannuni idh dhahaba mughadiban fa zanna allan naqdira alayhi fanada fi zulumati annabi Yunus ya yi wa'azi wa mutanensa da suka ƙi jin wa'azin sai ya fusata ya tafi ya bar su ba tare da Allah ya bashi izini ba sai gashi nan a cikin kifi ya haɗe shi a cikin teku sai gashi yana kira yana Allah ilaha illa anta subhanaka ba abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai kai ya Allah tsarki ya tabbata gare ka ka inni kuntu minaz zalimin lallai ni ma na san nayi ba daidai ba ma'ana wannan jarabawan da na shiga ba daidai na da nayi ba shi ya jawo mu na san nayi ba daidai ba Allah sai ya ce fastajabna lahu yana faɗi kawai sai muka amsa masa wani jaina minal gham muka tseratar da shi daga wannan bakin cikin da yake ciki sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kamar haka za mu ci gaba da tseratar da duk wani mu'minin da ya shiga wannan matsin ya roƙe mu abinda ake so shine ka tsayu akan biyayya ma Allah a rayuwarka gaba daya to in ka roki Allah sai Allah Allah sai ya amsa maka wannan shine sharadi na farko sannan na biyu shine aklul halal shine cin halal wannan yana daga cikin sharaɗin Allah ya amsa maka addu'arka shine ka zama mai cin halal kar ka yi wasa da cin halal domin duk wanda yake cin haram yana haramta ma kansa yana haramta ma kansa ya roki Allah Allah ya amsa masa mu'amala da haram babban masifa ce musamman in kana son zaman lafiya da farin ciki cikin iyalanka wallahi kada tsillin shinkafa na haram ya shiga cikin gidan don idan gidanka ka gina gidan da 'yan gidan da haram to mafi girman illar da ka yi ma gidan shine za a wayi gari duk gidan ba wanda zai daga hannu ya roƙi Allah Allah ya amsa masa babu don Allah ma mamaki yake yi wayya za a yi ka ci haram kuma ka ce Allah ya amsa maka ne kamar abin mamaki ne kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi thumma zakara ar-rajula yudilu safar mutum ne ya yi tsawon tafiya tafiya kuma tana daga cikin inda ake amsa addu'a kana halin tafiya sannan ash'asa akhbar gashi ya yi ƙura jikinsa ya yi ƙura kansa ya yi ƙura kaga yana cikin matsi kenan an man yujibul mutarra kenan idza da'a nan ma wani yanayi ne da ke sa Allah ya amsa addu'ar mutum sannan yace ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannunsa sama shi ma na daga cikin dalilan da ke sa amsa addu'a ka daga hannu sama ladabi ne sannan yana ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi annabi ya ce duk addu'an da aka shigar da rabbana guda uku a cikin ta inda tafi ba za ta dawo ba in ta wuce shi kenan sai dai ta dawo da amsa kaga duk sharɗin a karɓi addu'an ya cika amma sai manzo Allah ya ce amma ya samu matsala wa mat'amuhu haram abincinsa haram ne wa malbasuhu haram suturansa haram ne kai wa ghuziya bil harami shi tun farkon sama da haram aka gina gangan jikin manzo Allah ya ce o yana ta wahalar da kanshi fa anna yustajabu la ta yaya Allah zai amsa masa ta yaya za a amsa mishi wannan addu'an bayan yana mu'amala da haram haka duk wanda yake son yayi addu'a Allah ya amsa to dole sai ya nisanci cin haram dole sai ya nisanci haram sannan daga cikin sharuɗan addu'a akwai hudurul qalb wato halatto da zuciya lokacin da kake addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna da yaqini cewa Allah zai amsa muku wa'alamu anna Allah la yaqbalu du'a'an min qalbin ghafilin lahin ku sani Allah baya karban addu'a daga zuciyar da take gafalalliya tana wasa tana cikin wato tunanin wani abu lokacin da take addu'ar to Allah ba zai amshi wannan addu'ar ba sannan ka zama mai cikakken yaƙini ga Allah kada ka dinga shakka ko tare da shin Allah zai amsa ko ba zai amsa ba a'a ka samu yaƙini full yaƙini cikakke cewa in ka roƙa wallahi Allah zai baka sannan daga ciki shine karka yi gaggawa karka yi gaggawa don Allah ba a masa gaggawa ba za ka roƙi Allah bane kuma kana duba time kada Allah ya bata maka lokaci a'a in ka roƙi Allah ka jira shi lokacin da iliminsa na gaibu ya san kazan nan alheri ne sai ya baka ba mamaki kai kana mugun son a baka kazan amma sharri ne ba sa an takrahu shay'an huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an huwa sharrul lakum Allah ce ba mamaki akwai abin da ba ku so amma shine alheri ba mamaki akwai abin da kuke so amma sharri ne saboda me Allah ya ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun saboda Allah shi ya san alheri da sharri amma ku ba ku sani ba ku ba ku sani ba saboda haka ba a gaggawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa yustajabu li ahadikum malam ya'jal ana amsa addu'an ɗayan ku matsawar bai yi gaggawa ba me ya gaggawa annabi ya ce ya ƙulu ƙadda autu rabbi falam yustajabi gaggawar ita ce ya ce kai na yi addu'a na yi na yi nikan wallahi na gaji har yanzu ba amsa mun ba to wannan ya rushe addu'arsa sannan mafi girman abin da za ka kiyaye shine sanda za ka fara addu'a ka fara da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani cikin sahabbai ya zo ya ce ya rasulallah ina tashi cikin dare ina sallah na tsawon wani lokaci ya kamata yi maka salati annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gwargwadon abun da kaso ya ce in kasa gida uku ya ce inda ka kara da ya fi maka alheri ya ce in kasa gida biyu ya ce inda ka kara da ya fi maka alheri ya ce to wuni na da dare na gaba ɗaya zan karar da shi wajen yi maka salati manzo Allah ya ce in ko kai haka to duk bukatunka zaka cin musu duk bukatunka zaka cin musu haka ka fara da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati sannan kamun ka roki Allah ka ce Allah ka bani kaza Allah yana son washi Allah yana son zigi ka wasa Allah ka nuna cewa wato Allah shine bangon karshe daga shi ba wani Allah yana son washi ka karanta ayoyin Qur'ani mai baka ga Allah da kansa yana wasa kanshi ba wai ishara ce zuwa ga cewa ko ku bayi na ba ku wasa ni bani na wasa kaina saboda haka Allah yana son washi Allah yana son zigi ka yabi Allah ka da ga ayoyin Qur'ani da yawa Allah yana koya ma annabi yanda qul illahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha Allah kai ne mamallakin mulki kai ke bada mulki ma wanda kaga dama kai ke kwacewa hannun wanda kaga dama kai ke ɗaukaka wanda kaga dama kai ke kaskantar da wanda kaga dama biyadikal khair duk wani alheri yana hannunka innaka ala kulli shay'in qadir kai mai iko ne bisa dukkan komai tulijul layla fin nahar kana shigar da dare cikin wuni wa tulijun nahara fil layli ka shigar da wuni cikin dare wa tukhrijul hayya minal mayyit ka fitar da rayayye daga matacce wa tukhrijul mayyita minal hayy ka fitar da matacce daga rayayye Allah wa talzuqu man tasha'u bighairi hisab kana azalta wanda ka ga dama ba tare da lissafi ba Allah ni ma ka azalta ni saboda haka Allah yana son washi banza Allah ma da kansa yana wasa Allah Allahumma la mani alima a'taita wala mudiya lima mana'ata wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd Allah in ka bayar ba wanda ya isa hana in ka hana ba wanda ya isa bayar kaga wannan duka washi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma Allah subhanahu wataala to wannan yana daga cikin abin da zaka kiyaye wajen yin addu'a ka yi ba annabi salati sannan ka wasa Allah ka wasa Allah eh ce Allah gani na tsayo a gabanka Allah kai ne Allah ni ne kai ne mai kirkin nan ni ne mara kirkin nan ka kyauta min Allah ni kuma na yi maka rashin kirki ka yi min ni'imomi da yawa ni kuma na saba maka Allah ina roƙonka ka kau da kai game da laifuffuka na ga bukata na shine ya cikin hadisin sayyidul istighfar abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi Allah na san kamun ni kuma na san nayi laifi faghfirli da haka ina roƙonka ka gafarta mu fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta jama'a in dan adam ma da yake da mulki yana son an zo roƙonsa a fara ziga shi to ina kuma ga Allah dan adam ma yana son an zo a ce ai an san cewa sai da muka zagaya aka ce in dai kuna son biyan bukata kaza to ku je wajen wani shi yasa muka zo an tara masa ƙasa ko da kuwa baya yi amma zai ji kanshi a sama wani watakila ko ba niyya wannan tarin ƙasan da aka yi masa zai ɗauka ya bayar to bari kuma rabbul izzati walillahi almathalul a'la ai ba zai kawai ka daga nuka ce Allah ba ni ba ba umarni kake ba Allah bai magiya za ka yi ba Allah roƙo za ka yi aka yi roƙo ne sannan ka neman lokaci mafi daraja shine ka kira Allah ne da an hafiya kira a ɓoye can ƙarshen dare sanda ba wanda yake jinka daga kai sai Allah to lokacin za ka tashi ka roƙi Allah ka miƙa ma Allah buƙatunka to da izinin Allah za ka ci za ka ga amsa to shi yasa ya ce a ujibu da a wata dayi idza da an Allah ya ce fallesta jibuli abinda nake so a wajensu shine ni ma kiran da na musu da na ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum kiran da na musu ku yi imani ku yi aikin alheri ku yi sallah ku yi azumi ku yi zakka Allah ya ce ni ma su amsa wal yu'minu bi su yi imani da ni la'allahum yarshudun domin su samu shiriya su samu dacewa zuwa ga hanya madaidaiciya abu na ƙarshe game da ayar malamai suna cewa ita wannan ayar ta zo a tsakiya tsakanin ayoyin azumi tun daga ayan farko da muka ji ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu duk suna magana ne akan azumi to ana cikin magana akan azumi sai aka tsaida maganar sai aka sako wannan ayar to aya ta gaba kuma sai mu ji an ci gaba da magana akan azumi uhilla lakum lailatus siyami rafathu wannan malamai suka ce wannan na nuna mana tunda kaga Allah ya kawo addu'a a tsakiyar azumi to wannan yana nuna mana cewa lokacin azumi lokaci ne mai tsada na amsan addu'a akwai alaka mai karfi tsakanin azumi da addu'a alaka mai karfi shi yasa mutane da yawa suna rudewa akan addu'a lokacin azumi wai kan yaushe ake addu'a na farko dai lokacin suhur lokaci ne na karban addu'a sannan wunin ka gaba ɗaya kai a matsayin ka na mai azumi lokaci ne na karban addu'a to lokacin shan ruwa da yawan mutane suna kwafsawa addu'a kala biyu ake lokacin shan ruwa akwai du'a'u mas'ala ita ce bukatanka da zaka roki Allah akwai kuma du'a'u ibada addu'an da aka koyar da mu na shan ruwa to ita du'a'u mas'ala bukatar ka da zaka roki Allah ana so ka yi ta ne kafin a sha ruwa dab shan ruwa azumi ya zo karshe saura minti goma a sha ruwa to lokacin sai ka yi addu'a domin ita bukata kake nema a wajen Allah to ya fi kusa da amsa maka kana cikin ibada dan in ka sha ruwa ka fita daga ibadan azumi so addu'an ta fi saurin tafiya kana cikin ibadar azumi to ita kuma du'a'u ibada shine zahabar zama'u wabtallatil uruq wa thabata al insha Allah wannan sai bayan an sha ruwa domin ka ce zahabar zama'u kafin a sha ruwa ka ce kishirwa ya tafi kuma ba a sha ruwan ba to ina kishirwan yaje yana nan ba inda yaje wabtallatil uruq jijiyoyi sun jijjike kuma baka ji kasun ba to ya aka suka jiki kagarin suna na Abu Shayi wa thabata al insha Allah lada ya tabbata in Allah ya so kaga in ka faɗi wannan kafin ka sha ruwa to ai ba su tabbatan ba tukunna saboda haka wannan bayan an sha ruwa wato jijiyoyi sun jike hankali ya kwanta to sai ayi zahaba zaman wabtallatil uruq wa thabata al ajru insha Allah amma addu'a ta bukata to zaka yi ta ne a cikin azumin dab shan ruwa dab shan ruwa shi yasa ko a sallah malamai suka ce lokacin da addu'a ta fi karbuwa shine bayan an gama tahiya kafin a yi sallama saboda kana kokarin ban kwana da ibadar ne lokacin to a lokacin kana gaban Allah ne ai kana sallah kana gaban Allah ne to zaka yi ban kwana da Allah ne yanzu zaka idar da sallah to a lokacin ka mika bukatunka Hmm. to kafin a dawo sallah na gaba kuma Allah ya amsa maka ita eh saboda haka jama'a wannan ayar guda ɗaya sai mu tsaya akan ta insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu zo mu daura akan aya ta gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh